أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتاته بنظرة تاتي لنا بالزفر وكان يقول شي شيخ أبو العباس المرسي يا كسن شينا فتا والله نارا إذا الله lawishi ta jaba a ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya buyan mun sa'atan awa ɗaya tak wahidatan guda ɗaya ma adattu nafsi da ban kirga kaina ba min jumlatul musulmi daga cikin musulmai da ya yi awa ɗaya bai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya da bai kirga kansa a cikin musulmi ba to Allah ya ƙara mana faila takwan ma za a yi ba a ga sifa ba Allah ya ƙara faila albarka sallallahu alaihi wasallam to kaji dai wannan kudi mun gode Allah da bai kirga kansa a cikin musulmi ba wa kana ya kulu shi abul abbas al-marside ya kasance yana cewa kasiran da yawa wallahi na rantse da Allah law alima ahlu iraki da mutanen iraq wal magharibi da mutanen kasan magharib yamma wa shami da mutanen sham siriya wa misra da mutanen siriya da sun san mata ta hazihi shu'airati abin da yake karkashin wannan yan gemuka yan gashin abin da yake karkashin na kogaransa abin da yake karkashin wannan yan gashin wani shiru ilalihi ya sai ya nuna gemunsa min al'ulumi da sunan abin da yake karkashin nan na daga ilimi wal asrar da asraran Allah la'atauha wallahi da sun zo da sun zo abin da ke karkashin gemun nan walau sa'ayan ko da tafiya ne a lawo juhin ko da fuskar su za ta yi tafiyar ba wai rarrafe ba ko da wa kana shehu abul hasan shazali shehu abul hasan shazali babban kudi ya kasance ya kula yana cewa ma bakiya bai ragu ba bihamdillah wannan godiyan Allah muke faɗa ba alfahari ba bai ragu ba inda gairina a wajen wanin mu min ahali asrina daga yan zamanin mu ilmin ba wani ilimi da ya ragu a wajen su nastafidu bihi da za mu amfani da shi ba wani ilimi da ya ragu a wajen 'yan zamaninmu da za mu amfani da shi wa innama kaɗai dai nan zuru muna duba ne fi kalamu gairi na cikin abin da waninmu ya faɗa lina arifa dan mu san ma manna Allahu bihi alina abin da Allah ya mana baiwa da shi muna duba littafan ne kawai dan mu ga abin da Allah ya bamu amma ba dan wai mu amfani da su ba duna hun koma bayan su bima huwa fawqa maqamin abin da Allah ya bamu sama da maqamin su fa nashkurullaha sai mu gode wa Allah ala zalika a bisa haka su ko mu ji tausayin su mu mu neman musu ƙari ma'ana ba wai mu musu alfahari ba wa aka dan ka ji mutum yayi magana bai kai ma'arifan ka ba to kai kankan da kai ga Allah ka san kai ma an ka je gaban wani kaman baka san komai ba wannan duk suna godiya wannan irin maganganu duk wai a babun godiya Allah ne a ba a babun alfahari bane waliyai sun fi karfin haka wa akbara ni shehu aliyu shazili shehu aliyu bashazali wato dan dariƙa abul hasan shazali din can ya gaya mun rabibu sheki abul mawahib wanda abul mawahib ne ya tarbiyance shi ƙala shi wannan shehi aliyu din ya gaya mun sami'tu sayyidi abul mawahib yace na ji shugabana abul mawahib ya kula yana cewa kuntu ana na kasance ni muridun almajiri ne a takaddaru ina damuwa min madihi shazaliyati idan naji muridan shazaliya suna yaban kansu su ne kaza su ne sai in ji na damu nufusi in naji suna yaban kansu wa aqulu sai in dinga cewa kai fayan baki ta ya dace lifakirin ga sufi ayyu zakiya nafsu ya dinga tsarkake kansa su ba su ba bane ne yaya sufi zai dinga tsarkake kansa haka bainan na tsakanin mutane hatta wasaltu ila maqami yo ba habbata ya same ni na kai maqamin su ba allazi madahu minhu nufusuhum wanda suke yaban kansu saboda sun kai shi fara aitu sai naga anna tilka wannan yaban kan nasu da suke yi na godiyan Allah min aujabil wajibat yana daga cikin wato wajibin wajibci alal abidi abu bayin Allah in suka kai wannan su gode wa kansu waye zai samu faila ya sha faila ba zai gode wa Allah ba irin wannan abu da Allah ya bashi to kuma wa- me ya ba zai sa ba zai yi alfahari ya taku ɗaiɗai cewa shi ɗan faila ba ne kuma ya sha faila ba wai takama yake ɗan faila ne kawai da kuma alhamdulillah ya sha faila ta faila hmm? to a yare godiyan Allah kenan wa annahu yanda magana take in ji shi wannan sai ya aljinan da da yake damuwa la yakfil insani bai ishi dan adam ba ko kuwa in ji su baye bai ishi dan adam ba an ya shura rabbahu ya gode wa Allah fi nafsi cikin shi kadai ya ce alhamdulillah alhamdulillah faqat kawai min gairi lafzin ba tare da ya faɗa ba wa innama yanda magana take alaihi yana kansu an yi shi a zalika ya daidaita godiyan Allah cikin jama'a ya ce Allah ya mansa baiwa dan mutane su ji su san Allah ya ma bainal ibadi tsakanin halitta hatta ya alama bihil kasu hakke bantattu waliyan su san da shi wal amu da wanda ma ba waliyan ba har san da shi fa innahu ta'ala shi ubangiji yuhibbu yana son min ibadihi daga bayansa an yashkuruhu su gode masa wa yaskuru fadlahu su su faɗi falalar da Allah ya yi musu wa ihsanahu da kyautayen da Allah ya yi musu alayhi a gare su baina ibadihi tsakanin bayansa wa yasifuhu sun sufa- su sufanta Allah bil judi da kyauta wal karami da karamci da kyauta dai wal fadli da falala da kyauta dai qala yace wa ra'aytu bi kaddi sheki jalaluddin na gani da rubutun hannun jalaluddin yalla jalaluddin suyudi walla jalaluddin al-muhalli amma kila suyudi na gani da rubutun hannun jalaluddin fi kitabi a cikin littafinsa at-tahadduthu bin ni'imati wato hira da ni'imomin da Allah ya yi mu ya rubuta abubuwa cewa wannan ni'imomi ne da Allah ba shi ma'anar suhu ga abin da ya faɗa ana a alamu kalikin lahi ni ne mafi sanin halittan Allah a yanzu kuɗi kenan wane mutum ni ne a alamu kalikin lahi mafi sanin halittan Allah ana yanzu kalaman wani ya rubuta wani da alkalami yau ba irina wa faman in na buɗe baki ina magana yau ba irina sun maƙala sai ya riske abin sannan ya ce fa in itara da alaina idan mai bujiro mana ya bujo ya ce ta ƙaƙa za ka faɗi haka dan me mu'taribun an rigima in ya ga- ya ya ganga ji bujiro mana ko mai inkari idan ya zo mana kulla lau sai mu ce masa haza maukulun wannan mun faɗa ne kuma mun wakilta jinsa ila takasisul aqali zuwa abin da hankali ya keɓe wa mutum ni dai na ce ba wanda ya kai ni ilimi to kuma yanzu na bar shi wajen hankalinka kai da kaji zaka ce to ko yana nufin ba wanda ya kai shi ilimi a gidansa to ko yana nufin ba wanda ya kai shi ilimi a garin su to ai ba komai wannan ko to yanzu dai ko iya iya mai hankali da yanda ya dauka ni dai gashi na faɗa ni na san me nake nufi to kuma an bar shi wajen mai hankali kowace magana dama mai hankali ake kula ba wawa da zai sha su abu ba ila takasisul aqal an bar shi wajen abin da ke hankali zai ke zalika bil alami zamanina kila hankali ya bawa mai ji cewa to yana nufin yau ya fi duk halitta ilimi yana nufin yan zamaninsa zamanina yan zamaninmu au baladina ko kuwa ka ce a'a yana nufin ya fi mutan garinsu ai zai iya yiwa ko au ikilimina ko ku a kana yana nufin ya fi mutan afirka duka duk yan afirka ya fi kila shi yake nufi Hmm? la gairu ban da wani har ai ba rigima idan ka dinga wa mutum idan ka fito wa mutum da wannan kofa uzurin shi kenan ba rigima ko ya ce shi gausi ne ko ya ce shi kutubi ne ko ya shehu abdullahi jajiba ya ce duk wanda ya da'awa wani mukami in dai a karkashin kujerar shehu ibrahim ya da'awa a ce ni ne farko wanda na sallama ma in dai a karkashin kujerar shehu ibrahim ya da'awa to a ce na sallama masa shi ne da ya san ma waye shi da ya san ya fi haka ma Hmm? da ya sha failan ma da ya san ya fi haka Hmm? to yau dai mutum ya zo ya ya nufin ma zai shafe shehu Yau- yau shi ne akan kujerar ko ina shehun ya tafi ko ko abu Hmm? ko ko ya da'awar ka yau ko mutum ya zo ya da'awar wato uluhiya rububiya ko wannan shine ba za a yadda ba ko Hmm? sai dai idan muka ga kai wannan da Allah lafika ne kawai magana hazaran Allah ce kawai take fitowa daga bakinsa kai guda shi da Allah in ya sauka in aka rufe rediyon shi da kansa zai zo ya ce ba shi bane guda shi wannan ba zubi ne kawai to shikenan wannan ba rikici ko mutum ya da'awar Muhammadiyya wannan babu an riga an rufe sai dai in kuma ya kare ciki yanzu yake faɗar ta zainul abidi na jika manzo Allah sa yana cewa annabi nuhu ba dan mu ba da ya halaka wai wai annabi ne na yana cina kakansa ne amma shi na isa ya faɗi wannan wai yana to sufi zaka ji idan ya kare cikin hadara muhammadiya sai ya dinga magana ta to muhammadiya ce na in hadara ilahiya ya kare a uzu ya dinga magana ta wai da bishiya ma ta ce inna ni ana Allah Allah Musa ya ji kuma ne ce ke bishiya ai san kabarin Allah ne wannan kawai in kuma cikin katimul auliya ya kare ya kaje yana tattake waliyai duka baki da to in cikin faila aka kare malam sai kaje ana shayar da kuduban duka to to kaji to wannan kenan kenan ba rigima mutum ya je ya sai ba zai rikitar da kai ba kowa ya faɗa abin da ya ga dama in dai ka kare a cikin zatul aliyati to ka gane me to bare ma bare ma dan halarar farko wai wai wai wai wai wai ai shi wannan dan daru ne ake ta komai ya ce na sani shi ne ce ba kuwa ba komai ce kaza ai shi komai ne ce na sani man sharibal bahara to ko shehu ya ce duk wanda ya kare a hadaratul ilahiyati ko wanda mukami ma zai da'awar nasa yana da to to nawa ina wani kuma da me aka fi shi ko wace hadara da me ta fi shi ba kowa ba komai zai Allah da an ga wannan to maza za a sauke shi in kuma za a iya sauke shi ba to Allah haɗa ma kuɗi ya tafi kawala ya je ido da wani kuɗin sai ya san kai to lallai dai haɗa ma kuɗi maza maza ya tafi kawala da ya je ya yi ido da wani kuɗin shi kenan za ka ga ya sauka shi da kansa to shi da kansa zai sauka ka ji ba to wannan kenan lagayar wa ala zalika a irin wannan ne a bisa haka ne hamalal ulama'u malamai suka ɗau ƙaulahu ta'ala faɗin Allah tabaraka wa ta'ala fi bani Isra'ila cikin bani Isra'ila wa inni faddaltukum alal alami ni na fifita ku akan halitta duka sai malamai suka ce Allah yana nufin halittar zamanin su ba wai bani Isra'ila sun hau kan kowa da kowa na ko a'a sun hau kan wancan zamanin su amma yanzu zamanin katimul anbiya'i ina suka isa su hau kan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ai an musu mafita amma shi da Allah ya ce wa inni faddaltukum alal alamin na tafi ta kukan halitta duka amma ana nufin wato halittan zamanin su shi aka fifita su akai wa qalu suka ce la yadkhulu fi zalika bai shiga cikin wannan wa inni faddaltukum alal alamin ba al anbiya wa annaba ba su shiga ba wal mala'ikatu mala'iku ma ba su shiga ba qala shaykhu jalaluddin Ziyudi ya ce, walau la itibaru hazil ka'idatu ba dan kula da irin wannan ka'ida ba allati laysa an habarahu wanda ba gushewa ba wanda zai kubuta daga cikin wata dole ka dinga wa maganganu in kaji ka dinga musu kyakkyawa fita in ba haka ba za ka halaka mutane da yawa shi sufi zai bugota shi ya san me yake nufi to kai kuma in baka da ago baka da hankali kaga dama an ce ai ana dangana magana ne a hankalin mutum to sai kai ma mummunar fahimta to ba dan irin wannan kyakkyawar fahimta ba lakana talkibu da yin lakabi da qabil qubata alqalin alqalai ai da wannan muguwan magana ce ko alqalin alqalai fa Allah ma shi ne fiyayyen mai shari'a ko Allah mai shari'a ne ranar tashi kaza kaza annabi mai shari'a ne waye mai to kai ka ce kai ne alqali duk wani alqali ma'ana kai ne alqalin sa ko to kaga in ba an sa hankali ba an ce a ana nufin alƙalan Nijeriya to shine duk shugaban kotunsu shi shine alƙalan alƙalansu na Nijeriya ko ku alƙalan alƙalin alƙalai na jihar Kaduna ko na jihar Kano ko na jihar na ake nufi abin duk bai haura can ba don da gane haka duk zaka dinga gane sirrin maganganu duk ga baki ɗaya ko to da yin ce a ce da mutum alƙala alƙalai da muguwan magana ce wa a tsazal kubatu ko mafi hukuncin masu hukunci muharraman da ya zama haram gaira mubahin da bai halatta ba li'annahu shamilun dan an yi gaba daya an yi gaba daya to kaga daga nan zaka san mazalla kullu bid'atun dalala duk bid'a bata ce to ai dole hankalin ka shiga nan ko a ce oho a to ai shikenan kullu bid'atun balala wacce ta dace ba amma in ka ce duka kaga yanzu wanda zai ce yau ai manzalla ce kullu bid'ati kai kowace to qur'anin da yake hannunsa da shi yake ma tuku ha yanzu qur'anin da yake hannunsa ma bid'a ne annabi bai san wannan dunkulallen abu waje ɗaya ba amma Allah ya sanar da shi za a yi haka ta kaga da qur'ani ma yanzu hadari ya faru sai a wargaje shi duk hadisan da yake da ku ya ce kitabu da sunna ko to ai sunnan ma ba a so mu tara ta ba sai wajen shekara 200 bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan aka tara ta lalle imam mali ya tara muwadda kafin wannan amma duk su bukharin nan suwa ne sai ba shekara 200 da hijira ma bukhari yana hajji shi da mahaifiyarsa yana yaro to in aka ce kullu bid'ati ai haka an bangaro ta da yawa in dai kullun a kullu take kamar an ce alƙalin alƙalai ne yanzu an bangaro ta da yawa amma dole hankali ya shiga a ce a'a ana nufin wacce za ta bata kaza wacce ba dai duka kaza kaza to in aka ce kullu bid'atin duka to manzo Allah ya ce man sanna sunnatan hasanatan duk wanda ya sunnanta wani aiki ya kafa wata al'ada mai kyau ta wani aiki aka bi shi a kanta falahu ajruha yana da ladan aikin wa ajru man amila bi duk wanda zai yi aikin musulmi ya fitar da shi ingantaccen hadisi to an ce kullu bid'atin balala ma'ana in banda Allah kadai ko manzo Allah ba wanda ya sai kago aiki kenan to duk waɗannan ayyuka da sahabbai suka kago kali da za'a kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin min ba'di na hore ku da aiki na da aikin kalifofi bayana masu shiryayyu masu shiryawa shi ma dinna wani ku aiki da shi ya za a yi da ayat take cewa ad'u ila Allah ana ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani muna kira zuwa ga Allah ne akan basira ni da wanda suka bi ni duk zamu dinga kira zuwa ga Allah mu dinga kawo hukunce hukunce mai kyau da abu to kaga ai dole hankali ya shiga to in mutum ya gane haka shi kenan shi ne ba za a yi faɗa da shi ba kullum da mutum ya faɗa ya ce to to to mutan gidansa yake nan ya shi kenan mun sallama ma to sai ne kuma da shi kenan ba faɗa to ga gani to mu ba da annahu shamil dan an ce alƙalin alƙalai ko mafi hukuncin duk wani dan hukunci sai har an sharo an shato ta gaba daya ya kamar ya tattare da kulli nabi duk annabi ma bal wal rabbil alamin kai har abun ma ya tabo ubangiji amma ba haka ake nufi ba a hankali ya shiga kuma an gane me ake nufi al'umma manzo Allah mai hankali ce malamai masu hankali ne sufaye masu hankali ne ko sufi yayi shada hatin sa su ƴan uwansa sun gane a ku dale shi zai sako ni ma hadu wa kana shehu abul hasan shazali shehu abul hasan shazali babban wali ya kasance ya kula yana cewa kasiran yana faɗa li ashabi ga almajiransa ilanu bida a cikin ku dinga bayyana bin Allahnku zikiranku da ayyukanku ku sa tarbi ma a wuya a san masu zikiri ne ku a ce ba a riyafa ce tayi mu mutanen ku bayyana linnasi bima mana hakumullahu da abin da Allah ya baku min al-ulumi ku dinga faɗa ilimin da Allah ya baku wal ma'arifu da ma'arifar da Allah ya baku ce ba ilimi ku dinga faɗa to wannan fa shazali ne ya faɗa radiyallahu anhu amma mu ɗariƙan mu dai lalle in mutum zai ma ganganci to wallahi ka bashi kashi amma da hikima duk wannan magana ne hikima ne zai yi magana wa mun yutal hikimata faqad utiya khairan kasira amma in wawa yace an ce ayi kaza zai to yanzu a yanka ka kuma sai a tsara ido ba wawa ake nufi ba me hikima ake nufi illa manazila lahur rahman wa ƙala tsawaba haji mushir ya ce duk ma'arifa gaskiya ce amma ai ba duk gaskiya ce hikima ba ma'arifa dukkan ta gaskiya ce amma ai ba kowace gaskiya ce hikima ba yanzu kai tsirara gaskiya ne amma shi kenan gaskiya ka fita waje tsirara ma ai ba gaskiya ba kenan ko to duk ma'arifa gaskiya ce amma ba kowace gaskiya ce hikima ba ai ba zai kaɗa ba to ina ne yawwa ilanu bida'atukum ku bayyana wato bin Allahnku izharan dan bayyanawa li ubudiyatukum da cewa ku bayin Allah ne ku yi alfahari da ku bayin Allah ne kuna bauta masa ku yi alfahari da ku kun sauka ma cikin abdul abdi li ubudiyatukum ga ubudiyar kama ya tazaharu kamar yanda gairukun waninku yake bayyanawa bil ma'asi yanda mai sabo ba yanzu an dawo kan yanda yan duniya ko ko yan sabo ba sa kunyar su nuna sabo to kuma ka ku kunya ku nuna ko sufaye ne bayan Allah ne wani yana nan bai kunya ya nuna shi dama shan iska ga ana yi ya fito da giyan ma a sarari ko ya fito da saban ma nasa shi bai kunya nuna yake to dan sako bai ji kunya nuna sabansa ba sai kai ne zaka ji nuna kunya nuna kai na Allah ne ka aji kunya ka nuna kai ba tijani ne wa qala innani minal muslimin kai mana wa qala innani minal muslimin ce ni muslimi wallahi ni ba tijani ne dan faila wanda na sha faila lokacin da wani yake ganin failar wani sakaci ne kai ko takama kake wallahi ni dan faila ne kana taku dade wai wancan wani ne ke waye wancan ne a ce ai dan faila ne dan faila na shehu ibrahim fa yawa ba fa dan faila na shirme ba madalla Allah ya kara ban mu yan faila duka yana da girman faila dai a farkon littafin nan shehu yace shi kansa dan faila ne to kai shehu dan faila ka dan faila ai ka ji dadi ai ka ji dadi to to madalla wa alaikum bil ilani na hore ku da nunawa linnasi ga mutane sanarwa a cikin mutane bima mana hakumullah ku faɗi abin da Allah ya baku min al-ulum na daga ilimai wal ma'arifi da sanin Allah ku ce Allah ya ba mu abu da yawa me me ku ce kai kai ka isa kaga amma yanzu ka narki wata rana Shehu Son Bashir ya faɗa mu wannan larabawan sun zauna suna tattaunawa tsakaninsu na daga abubuwan waliyeto matsayin wane kaza magana sa ya ce to ya matsayin sa yake a ma'arifa ashe shehu yana ji shehu ya fito ya rike kyaure ya rike dokin kyaure rabu ya ce kudin nan kudin nan duk waɗansu mutane din nan da ake faɗa za su zo ƙarshen zamani na alheri din nan tun daga annabawa da har zuwa kan annabi muhammadu sallallahu alaihi tun daga waliyai har zuwa kan shehu tijjani abul abbas radiyallahu duk waɗannan mutane da za ake cewa su bayyana ƙarshen zamani masu kaza wanda aikin su kamar aikin su habai hansu ne da ku ake ku yan failan nan tun daga annabawa har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun daga wali sahabbai har zuwa kan shehu tijjani duk bisharar da ake wani namiji din nan zai bayyana da kaza kaza abokin ku ake faɗa to ne kai ku yawa yawe sai mu shirye ce kai jama'a kun ji abin da ya faɗa suka ta ce to wallahi daga yau in dai ba na ce qala Allahu ba ko qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai in fassara maganar wani da in fassara wannan magana da magana wani amma wallahi sai dai in ce shehu tijani ya ce ko sahibu bai to in na sauka daga su wallahi sai dai in ce ni mushrina ce wallahi sai dai in ce ni mushrina ce eh mana to ya tuna dan faila ne shi ya ce ku girmama shekani saboda shekani gaba yake da mu dan ya riga mu faila yace kun san ni in nace wali man sabaka na bil imani fa ni wanda ya riga ni wajen sahibul fayati nake nufi wali man sabaka na bil wanda ya riga ni shan faila ni shi nake gani ya riga ni imani ya wanda bai kama hanyar faila ya kallon sama ina yana cikin halitta in hada shi da kaina a ai sai dai wanda muka je muka sha kuma yace to sa'ana ne wannan amma dukkan shi mu dinga girmama shehun nan mu na faila ko sun san darajar kansu ko ba san darajar kansu ko sun san darajar mabiyansu ko san darajar amma sun sani da duk wanda ya sha faila zai san darajar kansa zai san darajar sahifinsa zai san darajar mabiyansa amma mu dinga girmama kowa bare mu ga dan faila saboda bare wanda ya ga shehu ibrahim radiyallahu ta'ala an ganin kawai ba ma bukatar wani abu kai ka gan shi sannu babba ne ce saboda a ce kasabi da kawo shehu ai shi kenan ba magana to sannan zai san ashe dai abu babba ne haka sahabbai da aka tabi ai da sun ga wanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ba sa bukatar wani ko yana da iri ko ba ba dai ka taɓa ganin manzo Allah ba kai ne gaba shige ko me za a bashi ka ga manzo Allah ka ya isa ko kana da ilimi ko ba ko waye kai ma ai dai ka ga manzo Allah ko ai an gama shikenan to shehu Ibrahim shehu tijani abul abbasi magadan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan sirrin na nazarati yana nan to to wannan kenan min al ulum wal ma'arif fa hazihi wannan ba'd nuqulin ba'adin ciro maganganu ne min kalamin salafi daga maganganun shugabanninmu na sufaye a salihi managarta wa'annan su ne shugabanninmu kuma su ne shugabannin addinin ma dukkan za ga malaman hadisin ne ma ko malaman fiqihun ne duk gabaki daya to uzunu da take nunawa ko take bayyana bi annal ulama cewa malamai wa salihina da waliyai na Allah ma madahu nufusahu ba su yabi kansu ba fakaran dan alfahari ba dan alfahari suke yaban kansu ba wariya an ko dan riya ka ji gausi yana faɗan wannan falaloli na a dan ka san me yana ka amfana ba dan riya ba dan godiyan Allah ne godiyan Allah ne shekhani yayi akwai kasidarsa da ya faɗi falalar da Allah ya masa na cewa ya fi shehu ya sha faila ya yi akosi ya yi kaza har ya kai ce kai hayati ya menene in a haya laziz in na rayu rayuwa ta mai daɗi ne wa in amut in na mutu ko fa in ne inda Allah murtadul qadar ni babba ne wajen Allah shehu ya ce wa ana ana zalika min ash-shahid ashe shehu yana ji shehu ya ce wa ana ala zalika min ash-shahid ni ma na shaida haka shekari ni ma na shaida haka da ɗan faila mai girma ne duniya da lahira wallahi mu rike da kyau kan wasa kun ji ba wai dan riya bane ha shahum Allah ya kiyaye bayin Allah min zalika daga wannan ba san riya ba ma inna ma banau amrahum sun gina lamarin su ne fi zalika cikin haka ala qawaida abusa condition sahihatin ingantacciya wa agaradin da nufi shar'iyyatun ta shari'a dan ka san meye nan ka zo ka karbi alherin su karkar alherin su ba ba laifi ka ce na samu kaza an ban kaza na karba wajen wani na dan ka dan ka san waye fa iyyaka ka shedin ka ya aki ya dan uwana an tubadira ka dinga yin sauri ilal inkari zuwa musu an ce wani ya ce shine kaza ce kai ƙarya kenan kai kan sha ce to Allah ya kara masa mun gode Allah mu ma yan faila ne Allah ya kara masa mu ma yan faila ne ka dinga yin gaggawa ilal inkari zuwa musu ala ahadin ga mutum ɗaya ma kowa ya shi mina bare kuma min al'arifina daga arifai ya zama da nafsa in ya yabi kansa wata hamidu ka dinga ɗaukan wannan yaban Allah kuma ka ce ka ɗau wannan yaban ala azrazu nasiyati ka ce san rai kenan wato yana so a bashi kuɗi kenan ko fankama kenan ko alfa kan mu dinga haka Allah ya fi mana ba da itla'ika bayan sun kayanka ganinka ala hazil adillata amsa wannan magana da na faɗa kaga shehu yana gyara mana baki yana gyara yana gyara mu ala hadhihi al-adillata absa wannan wato hujjoji da na kawo wannan kudi da maganganu allati zakarna da muka faɗe ta wa alayka na hore ka mai jina bi hamlihim da ɗaukan maganganun su ala ahsanil mahamil absa kyakkyawan mafita kyakkyawan mafita ka dinga ɗaukan maganganun su absa kyakkyawan wa qad madaha Allah Allah ya yabi allazina yastami'una al-qawla mutanen da suke jin magana fayattabi'una hasanahu sai su bi mai kyan su ce o kaza ake nufi kaza ake nufi ba ka ji abin da kunnan kiyayya ba ka yi ma a dinga ji da kyau Allah ta baka ɗaukar wata ala ya yabe su ya ce ula'ikan lazina hadahumullah wayannan su ne wanda Allah ya shirye su wa ula'ika humu ulul alba wannan su ne masu hankali ƙala ya ce wasan hita sayyidi aliyar kawasa na ji shugabana sayyidi aliyar kawasa rahimahullah Allah ya rahamshe shi ya kula yana cewa la ya sugul inkari shar'an yin musu bai halatta ba a shari'a ba inda shari'a ta yadda kai musu illa iza lam ya qabal zalika al-amra tawil sai in wannan magana bata karbi fassara ba ba wata fuska ta ilimi kuma an ce sai ka shigar da ita fanni 70 na ilimi kaga duk basu kar'a ba to yanzu ma ba ce aka ka inkari ba in kaga dama ka ce to Allah ya ce wa fuqa kullu ilmin alim saman dukkan wani malami akwai malamin da ya fi shi to kila wannan ya daga cikin malamin da ya fi ni gashi ya faɗi magana ban san ta ba to ka faɗi haka shi kenan ka Allah ba zai tambaye ka da ita ba ka kama gaban ka je wajen abin da ka iya ko kuma ka ce to yanzu dai tun da dai wannan fuskoki saba'in din nan da malamai suka ajiye ka ki karɓa to wannan magana to Allah ajiye ta saboda kar ta jawo rigima ka zaka amma ba ka inkarin ta ba to ba ka inkarin ta ba wa kana yaqulu shi dai sai bi alil kawasi ya kasance yana faɗa aizan komawa cikin zance min kamalil fakiri yana da yana daga cikar sufi wai shi sufi shine talaka wanda bai mallaki komai ba har kansa ma bai mallaka ba shi sufi kenan antumul fuqara ila Allah sufaye kenan ko ya yi wannan nasu antumul fuqara ila Allah to yana daga yana daga cikar alfakiru sufi an ya hamila kalamal akabir ya ɗau zancen manyan kuɗuban waliye manyan waliye ala hasanin mahamil a bisa kyakkyawan mafita ya dinga wa waliye kyakkyawan mafita in ya ji an faɗi maganar su li kurujihin saboda fitar su an maƙamin talbi su ba sa cakuɗawa sun san me suke cewa me shan ibrahim rabiyallahu ya faɗa a wannan kasidarsa mai ban mamaki wanda ba wani kuɗi da ya faɗa irin ta jiharar laqitul mustafa bi uruji ila allah min zalkawn wa qatafuruji shi da kansa yake cewa wal amru ghairu mariji ba fa cakuɗa maganan nan nake ba fa na san me nake cewa fa wal amru ghayru mariji rabbi Allah ta'ala kada qawlin ni kullu ruhin mujarradin gausi kenan to sabida sun kubuta likurujin sun fita an makamin talbiti daga makamin cakudawa war ru'unati da wauta ba wawaye bane waliyan nan kar suke da hankalinsu sun san ba tsaye kare ka ji mai min akbar shayin da yake faɗan wali ya su bayan faila yadda yake faɗa yan faila da hankalinsu da sanin mukamansu da sanin yadda suke ajiye magana sun sani yan faila ba shashashai bane ba kar suke to haka duk waliyan ma suke sun san abu in ka ga mutum yana ta cakuɗa abu to ya shiga ne ya shiga ne bai dan san abun ba dai to Allah ya kokari ya je ya san abu amma yan su baye duk zamani sai kaga su ne kwararrun wannan zamani ne da za ga a jami'o'i ana ta karanta maganganun su ana ta abubuwa alawi maliki yake cewa yana daga abun kunya wahabiyawan saudiya su dinga zagin sufaye amma sai ka ga liman akan mumbarin ka'aba ko mumbarin manzo Allah ya jawo magana wani sufin yayi mursisi kaman tasa nan kuma zagin mai ita yake amma saboda tsabar hikimarta da tsabar kai mutukar ta cikin wa'azi sai ya jawo ta akan mumbari ya dake wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba shi kenan wani ma ya zaci ko tasa ce a ce ban hikimarsa ta kashi kashi abin da yake wannan ku ta wani ce to haka su ba ya suke haka ana ta karanta maganganunsu ba a san su amma ana san maganganunsu kuma an kasa zubo irin wannan wannan shine sufi in ga mutum yana cakuɗawa to ya bi sufancin da kyau dai to ko ai Allah ma ya faɗa ko yana faɗan munafukai sahabban manzon Allah saboda bin manzon Allah da kwarewa abun kwararru ne wajen magana amma su ko munafukai da su Allah ya ce wala ta'rifannahum fi lahadil qawli zaka dinga gane su a cikin lahadin magana su suke magana kai kace kai wannan dai da gani dai shirman sa kawai yake faɗa fi lahadin magana za ka gane su cikin lahadin amma da mutum ya bi subanci ai mun sun faɗa a shehu ya gaya wani a can baya ko yanzu ya shigo abin sai kaman ya gane abin gaba ɗaya sai ka ji yana faɗan maganganu ka ka dinga wai wane wai wace duk irin wa'annan fassarorin sufayen da abu ya shiga bakinsa sai ka ji yana kawo abubuwa na halala mai kyau ƙwararru ƙwararru to sai ga ana maki wai wane wace wace san wa'annan abubuwan ne haka to ai saboda ya shiga da gaske shikenan Allah ya buɗe mana komai abu to sun kubuta warru'unati da wauta annafsaniyati ta hauka su ba sa wauta hauka wa in ajaza idan mutum ya kasa anil jawabi abu sa ya ba wa sufaye amsa idan ya kasa kare musu aka ce ba sun ce kaza kaza ba ya kasa abin da zai iya kare kare musu an fi kaulin a cikin wani faɗi kalu da suka faɗe shi a filin ko wani aiki fa aluhu da suka aikata shi fa yusallim lahu to ya miƙa musu ce to wallahi ni ma ban gane magana su ba amma ni ni ne su su ne da ma ban kai matsayin su ba wayannan wayan mutane ne da Allah ya ba su wani sirri tsakanin sa da su kaza kaza wannan fa ana nufin masu gaskiya sufaye na Allah mutanen kirki wanda na gaskiya ba wawa ya zo ya shiga cikin su ya dinga ɓaro wata magana din ba da kaji yanzu irin wannan wanda ya faɗi wannan magana da ta faru a Kano din nan ai wannan ko yanzu mutum ya shiga sufanci da gaske ya san wannan bai san ma ina hanyar sufaye ta kama ba ko ina mu ina ta ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ha ko shi da jani ma ko shi bura mu ko shi bare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dan iska ne kawai makirci ne kawai so in ya je ya bata garin kuma ya bata garin hakka ya bata garin ya bata mutanen garin ya jawo abu to ji yake dai da ya bata garin ya kashi kenan ba za abu kuma amma ya jawo bala'i garin ba hannu ma ya jawo mana ko ina ma ya jawo mana rannan muka san ba mu da wani mukami ba mu da wani daraja bbc ta dinga tona mu ta ran mu irin wannan wai mu ce neman wanda zai kare mana ma ya ce mu masoyan annabi ne wai mu to kaga wannan ai ko ba ai magana ba ma yanzu wannan magana ta tana neman ma wai ka gane ta ko ba gane ta ba ai ka san wannan bai san ma ina sufaye suka sa magana ba dan haka Allah ya kiyaye su da bakon cikin su ya shigo ya magana sun sani sai ga ana kalla to wannan ya aka yi ne ya aka yi ne kaza kaza sai ga ana kallon shi da kansa ma bai san da an ce da wani yaje ba za a ce kai wallahi yaran ni tsoron magana nake cikin wallahi da kaga sun an yi dariya din nan wallahi din ka ba sai kaza kaza kuma da shi ne a gaban su shi ake ganin ji shi ne su shi ya san ma'arifar da kaza kaza suka ce dai to yan garin su dinga kunya ta dai kaza kaza za gani to wannan shine lamarin Allah to haka ne to kaga a dinga لأن فسلم لهم كميك أمس ويا وليكف عن الإنكار كان دقي مس مس كتجد ذاك مس مس li'anna manaza'ahu domin inda suka ciro maganar ko nufinsu manufarsu kafiyatun ba hakikatun ba ne kafiyatun boyayya ce ku dakikatun ya samu ko to ya yi kyau me siriri ce me zurfi ce mu kona yace hakikatun ko to daldin ce aka mai da ita ko ko khashiyatun boyayya amma dakikatun din ya ce to dakikatun ba abu ba kaga yanzu wannan ha karamin dalce fa aka mai da ita haƙarami dakika dan ai taso ce kama da da haƙarami ko to irin abin da wannan shi ake cewa tashifi inda ba in ba a kula ba wato dakikatun ko dan inda dan nufin su me siriri ce ala uquli amsalina abu sa hankalin irin ba za mu san me ta ina suka dauko wannan magana ba ba wai dan an iya larabci kawai ka san tajalli da larabci ko kaza ka ce ka gane magana ko jalala da larabci ko jamala ko kaza ka ce ka gane maga oh sun kai ka sun sun ma yaudara sun kora mutum dadi boyayya ce kwarai da gaske ala kula amsalina la siyama bare ma al'ajummatul mujtahiduna manyan shugabannin na masu kokari cikin addini wa kubara muqallidin da manyan waɗanda suka bi bayan su a ce irin su maliku irin su shafi'i irin su abu da manya manyan mabiyan su a ce irin su dan qasim irin su kaza in cikin sufayen ne a ce irin su junaidu da waɗanda suka bi bayan su da irin manyan su in cikin ilmul kalam din da irin su maturidi irin su ash'ari da manya manya da suka ba to ina za ka iya gane magana wannan to ba komai mutum zai ce ga ga ga ga nan da nan da ya dan soma ta da baki ya ce zai iya ba a'a ya yi ladabi da ya bi abin da ya iya kafin Allah ya sanar da shi sun ce in shehin ka yana faɗan abu rubuta ka aji ko baka gane ba wata rana kana zaune Allah zai fahimtar da kai ka ya yaye ma hijabin abin sai ka ji ka gane sai ka ji ka gane yanzu duk maganganun ma'arifa da ake mutum bai ma'arifa ba duk yake bai san komai ake cewa ba amma ran da Allah ya yi mafata ya sai ga kowace magana ya san mai shi kenan sai ya dinga cewa ullum na mantuka ɗairi kai ashe an san an sanar da mu magana tsuntsayen wayannan tsuntsaye duk abin da nake faɗa mun gane ullum na mantuka ɗairi ba su ba arifai kenan su ne tsuntsaye to wannan kenan wa qala fi aidan ya faɗa a ciki to menene yawwa yawwa wa'anna ta ƙaƙali amsalina ga irinmu an na tasadda mai fito na fito da raddi kalamihim mu ce za mu juyar da magana su wace muka isa mu bujira cewa za mu mayar da magana su waƙar tasadda shaksun wani mutum ya bujira lirraddi wai zai yi raddi alal imam abi hanifa wai abu hanifa zai wa raddi imam abu hanifan da imam malik ya ce in ya dubi ginshikin masallaci na bulo ya ce na zinari ne saboda hujja sai ya zama na zinari imam malik ya gaya wa haka amma wani mutum ya fito wai shi da abu hanifa zai yi abu ga ga ga ga wannan radiyallahu anhu arzahu wa qala fi aidan ya faɗa cikin sa ne wa qad yakunu sababul inkari kila sababun musun na almunkir mai musu zai zamanto jahaluhu jahiltarsa ne bi mustalahil qaumi da maganganun sufaye bai san me fasara maganganun su ba kasan su ko ina mutane da irin yaran su to bare yaran sufaye yanzu in baka san yaran su ba wane ne sunan shehi nan da ya gaggaya mana sai ka san zati zati sai ka san jalala kaza kaza ai mun yi magana sa kwanakin baya ba hadarami ba ne yana nan abu shi hadarami ai shi da shi aka fara da maganar sama da almajirinsa ya faɗa cewa tarbiyya ta yi ai da shi aka fara ba hadarami ba ne akwai shi dai imamin da ya faɗa sai ka san zati zati sai ka san kaza kaza kwanaki muka yi to haka ne to in baka san istilahi ma'ana istilahi fassarar su da suka yi kaga yanzu in aka ce sallah da larabci yaren larabci gara ana nufin addu'a as-salatu ma'ana ta addu'a amma da istilahin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da dukkan musulmi da duk sadaddin musulmi aka ce sallah wani abu ne wanda sai mun yi alwala mu yi ruku'u mu yi sujada kaga yanzu wanda shi larabci ya sani kawai bai san wannan ba yanzu in muka in muka ce sallah shi kawai wani abu zai fahimta daban mu kuwa akwai abin da muke fahimta daban ka gani ko to haka su bayan za a ga kalma sun yi kama da kalma irin ta abu sun yi kama da kalma irin ta kowa amma su akwai nufin da suke a ciki to to wannan shi yake kawo inkari mutum ya jahilci mustalahin sufaya kaza kaza sai ce zai bi musu ka'idar larabci ka'idar larabci ba su sauka daga kai ba amma majazi ne ga abin da suke nufi amma kuma ga abin da- na zahiri da suka faɗa amma kuma wani abu na ba'ini suke eh, abu Eh, shehu balaraba je gaba biyar yana cewa ga zariya nan sawa wandon ka ko Eh, kaga zariya wannan lawurje na cikin wando din nan amma shi kuma ƙasa yake faɗa zariya yake faɗa Eh, sheko ka nawara ko a sanka sheko ka na- ka nawara zuro da gudu ka haskaka amma wai ka nawara ɗin ka haskaka kano yake nufi ko a sanka ko a sanka wai gidan shehinsa yake nufi sanka gidan shehu a tiku sheko ka na- ko a sanka lau sakwato eh, eh, benene ku tara ku sha da madadi daga to wa- wa- haka suke in ka lura da zahirin za ka gane shi ko nan hira yake da 'yan uwansa kawai Eh, shi ko shi hira yake da 'yan uwansa kawai kana nan kana ganin abu to rashin sanin irin wannan nasu ba shi yake ka in kari don haka aka hana dan mutum ya iya larabci ya faɗa musu to zai sha wahala kamar yanzu dan ka iya larabci ka ce za ka faɗa wa likitoci kowanne mutane yanzu magini na taba ana ginin raular shehu malam musala radiyallahu anhu ina zaune sai na ji wa magini mu ba mu san mu mulmallan karfe mai tsini da ake har ƙasa da shi mu a Kano muna ce ma daji daji daji wannan abu na haka akwai diga daban ko to akwai daji amma ina busa sai na ji da tsohon magini ya ce da yaransa kai mi komin kwalban nan kwalba kai mi komin kwalban nan na ga mutum tun ma hankali na bai kama ni dai na ji an ce mi ko kwalba jira nake kawai na san kwalba zai je ya dauko sai na ga ya dauko daji mullallan karfe wanda an da gidi ne su zai rushe wai shi wai shine kwalba sai na ce ai kwalba yace mai ce ai shine kwalba na ce wannan ake cewa kwalba na ce to wane mutum kaga yanzu istilahin su ne amma kwalba dai ai wacce aka sani wannan da wadda da an dan buge ta ta rushe to amma kaga wannan mallan karfe sunan ta kwalba Hmm? to in baka san yaran sufaye ba to kakkan yanzu zaka ji kunya zaka wahalar da su ka kabuta su ka abu to wa adama zauqihi abin da ya sami inkari yake musu inkari inkari saboda bai dandani ba shi da dandano lima kamatihim ga mukamomin su bai san hadarorin da suka shiga ba maganganun su da ta- tarakiya su su- su kuma abin sun yi ne faratikan sun san abu ko kama fi kalamu sayyidi umar bin al-faridi kaman irin maganganun umar dan faridu ibn farid yana da waƙarsa ta iya wadda take karewa da ta kaman waƙa shehu radiyallahu an kadista asalal mahabubu kulli wa jumlati to yana da ita ma mai taɗin nan to ya zuba eh, maganganu na shaɗahatin sufa ya zuba maganganun sufa a ciki da yawa to da yawa malamai suna inkari sun ce kafirci ne kaza kaza saboda rashin sanin abu Hmm? kamar magana ibn farid fi ta'iyata a cikin ta'iyarsa wa gairi ha da waninta fal aqilu mai hankali man taraka al inkara wanda ya bar inka musu waja ala ma lan yafhamuhu ya sanya duk abin da bai fahimta ba min jumlatu majhulati yana daga jumla abin da bai sani ba ba ba komai ya sani ba ya san shi jahilin wani abu to wannan shine mai hankali da abin da kaza ka ce to ni da wallahi na san amma wallahi wannan ban san shi ba kenan ka huta ka huta la siyama bare walan ya bulugna labari bai ishe bai zo mana ba an ahadi daga wani mutum daya min al-awliya daga waliyai radiyallahu ta'ala anhu Allah ya da su annahu amara nasa cewa ya hori mutane bi tarkil wudu'i wa kasi alwala ba wani sufi da ya hori almajiransa da wannan ba mu taba ji ba ba mu taba ji ba yan shirme dai suna nan in za su zagi sufaye ko za su zage mu abin mamakin har masu yawa su yan ɗariƙa ne ko masu yawa yan failan ne da an zo wajen taro ko an zo wajen maulidi ba su da faɗan manzon Allah din ba su iya ba ba za su faɗi shehu jan ba ba su san shi ba ba su faɗi gausu ba su san shi sai dai yan hakika akwai yan hakika ba sa sallah yan ba da za ka ce ya je ya kamo shi ba zai iya ba ba shi shi ma bai sani ba duk maganganun sun zama haka tun abu ba a sani ba dama an ce a daina faɗar barna a daina faɗar barna tun wani bai san ta ba rannan ma zai to wani ne wannan ne to rannan ma mutum zai zakulo abin ma ko da shi ko ba shi yanzu zai kera shi ka ka jawa bala'i hmm? tun ba a san wannan abu ba yau mutane sun zama ba su da wani ba za su faɗi Allah ba su faɗi manzo Allah ba su faɗi kaza kaza ba sai dai ɗayan hakika dai ɗayan kaza ka har ma kamar ma yau ma duk failan ma babu ko- kowa sai ɗan hakika to da kaza kaza ba mun je wani maulidi ba mun je wani maulidi wani mutum ya zai ce wai shehin sa ya turo shi ya faɗa da yan yan hakika yanzu shehin sa ya ce ya daina faɗa da yan abokan mu din nan yan izala wai yanzu da yan hakika zai dinga eh, faɗa kaza kaza shi kansa bai san me abun ba ya gama shirmansa to sai dama an shirya maulidin na shehu ibrahim ne sai aka zo aka gaya masa aka ce ai dama maulidin na shehu ibrahim ne wallahi al'azim an yi wannan ai maulidin na shehu ibrahim ne ana so kai magana da shehu ce ban san shi ba kaji bai san shi gar da gar ya faɗa ba wani tsoro ni shehi na na sani amma kuma wani shehi ya turo shi zai faɗa da yan hakika ka gani abubuwa zai sun yi abu to ka gani wannan ba wai an daure musu gindi ban ma san su ba mun gode Allah ban mu gan su ba ban ma san su ba to mun gode Allah bare ba wani sufi da ya hori almajiransa cewa su bar alwala au salatin ko su bar sallah au saumin ko su bar azumi au gairiha ko waninta mimma yukalifu shari'ata abadan abin da zai saba shari'a ba wannan sai dai kuma maki annabin ma bai kyale Allah ma maki bai kyale shi ba yahudawa sun ce yadullahi magalula hannun Allah maruwaciya ce yau aka iya tsarowa Allah ma bare kuma annabi manzo Allah manzo Allah an ce ya saci katifa ya saci katifa sai da Allah ya ta ma kana li nabiyyi nan yuqal ba wani annabi ma da ya taba sata bare annabi yayi to waye wani sufi da ba za a yi mashari ba sai dai sharri Shehu Ibrahim ya ce dan an muku shari za ku damu amma dai ka a same ku da abu to aka same ka da abun kuma yanzu ba shari bane ya zama gaskiya in an muku shari amma ba wani wanda zai ce ya fi karfin a yi masa shari mushriya ce munkiri jujjuyawa ne da shi munkiri international ne duk inda ka shiga ka ce ka kare ba za a yi ma inkari ba munkiri kamar ma ya ga ainan ne ma ya fi dacewa an kama ka da nan za a kama ka kaga dai yanzu dai muna ganin mu ne masu madahin manzan Allah mu ne masu diwani yan faida ka zaka aka ce muna kwace Qur'ani muna ba da diwani ba a kama mu daidai ba yanzu aran mamin suka ji yaya ka gani ce inna lillahi ai kuwa an ga duk wanda suke wajen ko diwani suke kaga mun kiri ya iya duk in shehu bin Abdullah ya ce duk abin da kake tarawa sai an zarge ka da shi idan maza ne a wajen ka ya an zarge ka da su in mata ne sai an zarge ka da su sai ya ce ka ku damu ku da aiki dai kawai ku dai sharaɗi ka a same ku da abu amma dan mai shari'a ita shari'a Allah yake aika bai a same ka to sai ne sai kaza kaza ku dai ka a same ka to ba ku ba su ba ba su wannan ba amma fa wai da su ba bai hana ai musu shari ba bai hana ai musu shari ba radiyallahu ta'ala anhu to ka gani ko bal bari dai rasailuhum littattafansu wa kutubuhum da littafansu da ko wasiƙoƙinsu da littafansu ɗaɗi hakin cike take bil amri da horo ta takayyudi da mutum ya ɗauru alal kitabu wa sunnati da qur'ani da hadisi ya dinga bin wa'annan ai mu ake zargi ma kamar yan zahiriya mu ya kai dan faila ma bin kitabu wa sunna gashi nan ma zagin mu ake yi mun bar malikanci mun bar kaza mun bar kaza mu sai kitabu sai kaza kaza ai mu ne wa'annan duk masu cewa su ne na gasken ba su aka ta yaki da su akan shehu yana kora su su kama sunan manzo Allah ba su kuma kirai rigingimu nawa ne duk gashi nan to ka gani ko to a ci a tsayawa littafin Allah da sunan manzon Allah wa ilaji akhlaqihim masu horo ne mutane su dinga likitancin halayen su dinga gyara halayen su da gyara halaye wa a amalihin da gyara ayyukansu wa tankiyatiha da tsarkake ta minan da sa'isu daga binne-binnen iblis ko binne-binnen zuciya wali ilali wato da wato wato soke wato binne-binnen zuciya da illa illoli da illoli alƙali hati mai aibatawa fi akhlaqi duk abin da zai aibata ɗabi'unsu duk abin da zai jawo mutuncin su ke su saboda su gadan gadan so suke su koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma'arifa da manzon Allah har su zama ba su sai manzon Allah so abin da suke nema kenan shikenan su yi takalluki su yi tahaqquqi su yi takallufi su ɗabi'antu su hakikantu su zama shi kamar yadda shi ma ya ɗabi'antu ya hakikantu da hazaran Allah ya zama khalifan Allah to abin da suke nema kenan su to ina za su yi wani abu wa tahammuli yawa mai suka ba fil ikilas ikilas ne fil ikilas ne nima wato da tsarkin su duk abin da zai aibata tsarkin su sufaye ba sa ba su yarda da shi ba diga baya wa tahammulil aza littattafan sufaye a cike ike da a dinga haƙuri a dinga ɗaukan cutar halitta a dinga ɗaukar cutar halitta dama dan wannan aka yi halitta kowa yana inkarin abin da ya fi ƙarfin su ita halitta ba ta so a ce ga ka kai ka ba Allah ita ba ta ba to ka shiga uku kai ne abokin faɗanta me yasa ake kashe annabawa bayan Allah irin wannan da kaza ba dan Allah yake ba to duk za ga suna horo almajiran su dinga hakuri a dinga ɗauka ba sufin da zai dinga yawa almajiran sa nasiha su dinga faɗa babu wannan sufin sai dai ba su yi bane jibi shehu ibrahim la tashtumu abada la tadrubu abada kar in ji an yi zage zage da ku har abada kar in ji an yi dake dake da ku har abada Allah Allah ya kaumi na hada ku da Allah na hada ku da yan da Allah yan faila fala abadan har abada ka in ji tukar bikun fitina da ku ake tasan fitina ka in ji wata fitina da ku ake ku yi hakuri kamar ka ce da shehu to yanzu shehu idan ba kai zamanin da aka dake mu fa yace wa in duribtum ko an dake ku fa sabran ku yi hakuri sabida me sabida shehu ya san kan zamani yanzu duk irin abubuwan da ake to ka gani ko to in kaga sufi yana kiran fitina to ya tashi daga abu da abu ko to za ka ga suna san wurin almajiran su wa tahammul da daukan azatu ta halitta wa tarkil aza kai ka hakura a cuce kai kuma kaka cuta wa tahammulil aza kai ka hakuran ka dau cutar kaji an cuce ka yayi wa tarkil aza kai kuma kaka cutuwa ne kaka ce an ce wa man aqaba bi sulma wuce ba a a ai sai ake ma ai Allah ya ce wala in sabartu ai mu yan wala in sabartu ne wala kaka ce wa in mu yan wa in aqaba ne daga wa tarkil ala da barin cutar wa zuhudi da gudun duniya za ka ga duk maganganun su abinda suke koya mutane kenan ko walwara'i da tsantseni da tsantseni da tsantseni a dinga kula dai a dinga kula dai a dinga tsantseni dai a dinga dai tagazawa wal kaufi da tsoro wal kashiyati da tsoron Allah wa rubbama kana al munkiru alaihi da yawa ma zaka ga wanda ya sa su a gaba din yana zagin su ya nemi musu sharri din alaihim wato wanda yake musu sharri din bibiddin bibiddin min hazi sifati shi kuma kishiyar wa'annan sifofin duk shine nasa shine zaka ga macucin shine zaka ga dan san duniya shine za ka ga ɗan kome ya zo daidai ne shine za ka ga ɗan fitina shine za ka ga makazamin shine za ka ga abin amma kuma da ita su kuma mudubi ne da ya kalle su ya ga kansa a ciki sai ce ashe su ne duk ga haka ne ko shine mai kishiyan wannan sufofin nasu min hazi sifat daga wannan sufofin kulli hadikanta wa rubbama to sai kuma za a ce to ai sun ce kaza yo shi da yace shine kaza to rubbama da yawa ma ta kallama al'arifa arifi yake yin magana fi nazmihi a cikin waƙarsa au gairihi ko wani waƙarsa a cikin littafinsa ala lisanil haqi yanzu sifika ne na hazaran Allah sai ya faɗi wata magana sifika ne na wannan ko in dai mutum ya san shari'a ba kuma ne bishiya ma ta ce da annabi Musa inna ni ala Allah ni ne Allah amma ko hauka muke yi ai mun san dai bishiya ba Allah bace to yanzu ya aka yi sifika ce ta hazaran Allah daga nan in dai Allah ya iya magana a bakin bishiya mina shajarati an ya musa inni ana Allahu rabbul alamin ko wannan qur'ani ne aran moni ko kuwa a taura ce ko injila a awu ide ni ko dan dai mu ji ba dai qur'ani bane mina shajarati daga bishiya inni ana Allahu rabbul alamin ne ubangiji rabbul alamin kuma kai Musa wa anaktartuka na zabe ka na aike ka wajen da kuma duk ta ga annabi Musa sako kuma ya tafi isarwa annabin bishiya ko ya tafi sanarwa da kaza kaza to ai ka in dai Allah ya iya wannan mai iko ne ya wannan a jikin bishiya sai insanil kamil dan adam cikakke wanda Allah ya bashi sami sam'u da basaru Allah ya bashi ganin sa ya bashi jin sa Allah mutakallimu ne ya ba dan adam din nan kalamu ya dinga magana aka bashi wuju aka bashi ilimi aka insanil kamil dai Allah ya ce kalifansa ne inni ja'ilun fil ardi khalifa sai khalifa ne ba zai iya zama sikan hazaran Allah ba yace ana inni ana Allah ni ne Allah ai ko mahaukaci ya san ba ba dai shi wannan mutum yake nufi ba wannan abu ne na hazaran Allah to wannan kuma sai wanda yake da hankali dama ulul albabi da masu hankali ake shari'a ko in kai magana ba da wawa take ba da ulul albabi to da yawa ma sufin zai yi magana da hazaran Allah kaga manzo Allah sai magana da hazar ayace man ra'ani fa qarra al haqa duk wanda ya gani ya ga haƙu kaga nan sifikan sifikan Allah ne eh, sifikan Allah ne kuma Allah ma ya gaya masa gaya musu kakka ji tsoro innal ladzina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim gaya musu ko su ji ko ko su ji ko su iya dauka ko kasu dauka to irin wayannan duk yana nan hmm? a ciki da yawa to kuma ana faɗa da hikima da kaza kaza kan mutum ya abu ka kuma ka je gaban min kirai ka faɗa wannan haramun ne ka faɗa ka ce ai da harshen Allah da tab ai ka ji duka harshen kai na harshen Allah to kan ka ce kai abu amma wani yin wanka ma wai wannan ma wannan karatu ne na sufaye to da yawa mutum zai yi magana bi lisanin haƙi da harshen hadaran Allah sifika ne na hadaran Allah wa rubbama da yawa ma kuma ta kallama zai yi magana ala lisanin rasulillahi a bisa harshen manzon Allah sai wai annabi Muhammadu ne na yake magana amma shi kuma speaker ce kamar yadda wancan jikan nasa yake cewa Nuhu ba dan mu ba da ya halaka Ibrahim ba dan mu ba da ya koni ma'ana dan kakana wai ya yi fana'i nan wai kakan ne ana to to haka sufi yake zai iya karewa cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga yana ta wake wake yanzu kuma Muhammadiya ce take take magana wannan mai sauki ne ko ‘yan zahiri ai sun san yanzu za a ga mutum ya yi fana'i cikin aljani aljani ya hau kansa in aljanin ma wani nau'i nau'i ne in kuturu ya hau kansa sai ga ya kwankwan dare sai ga yana magana kuturu in yan mairo ita kuma wata mace ce wai mai san zaki in ya hau kansa ya zai ga yana kuka yana dariya da ko sukari wata ta hau irin wannan alja Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye iyalan mu da komai wata ta hau aljanar yan mairo wallahi tallahi a ɓoye inda za ka san abin gaske ne a ɓoye aka zo shigewa da sukari an ɓoyo shi amma da ya ta tashi da gudu sai da ta je ta kwakulo shi ta zuba a baki a ɓoye hmm? to kaga to kaga yanzu ga wannan ya hau aljani gashi yana irin magana aljani kuma a yi duka aljanin ne ya ji da kaza kaza sai mala'ika ne ba zai iya haka ba ko ko sai hakika muhammadiya ce ba ta iya haka ba ko hazaran Allah ce ba za ta iya ba to shikenan shi ma wannan da ya kare cikin Muhammadiya yake je yana yake je magana ta fitowa daga hazaran Muhammadiya hmm riga baki da yo ina ruwan Allah shi da yawa za ka yi mafarki ma za ka zauna ma kai tauriji kana so ka ga annabi kana kwanta ba cike nuna ma wani to ai tasdiqan halaran ne ko ko ka a cikin aure a ce shiga tsorancin Allah yana nan zaune cikin tsoron a mafarki fa kan mutum ya je ce an ce da gaske wai an mafarki muke faɗa kan shi mafarki ba ruwansa ko me kana shiga yin ga wani kila ma ga sarkin garin ko shugaban ƙasar garin kaza kaza to kaga shi ne kuma ba shi ne ko ya zama sufika kenan ko tunda malamai sun ce in ka gani haka ne gaskiya ne abu hanifa ya ce ahmad bin hanbali ne ko ya ce ya mafarki da allah sau ɗari to ai haka yanzu ba jin ba to abu ahmad bin hanbali kaka ka gan shi ai shine abin tambaya ko to kaka to ai nan zai ce mm ai shiru dai ka ka gani ko to wani kuma a hadara muhammadiya zai kare yake ji ya faɗi harshen ta to wai ita ce nan wajen to kakka yin kare wato nan ce nan wajen za ka ga abun ba kowace yake ba sai lokacin da yake cikin tsarkinsa da cikin fana'insa kuma inda gasken ne ma sai ka ga ya canja a zahirin ma suka ce dukkan nan na shehu tijjani amma in hakikan nan tana bugawa sai haka shehu tijjani kamansa ta canja kuma wallahi mun ga haka wallahi mun ga haka wannan gaskiya ne kwarai da gaske wallahi in ma'arifan nan tana buga a kirjin shehu tijjani dan shehu alhaji dukkan nan nasa amma sai kaga ya canja sai kaga ya canja wallahi ya taɓa fitowa wata rana muna kaula ba musamman ya zo ba sai dai ganin sa muka can gaba wajen gidan lima yana yin nafila wallahi azim ba ka iya bambancewa tsakanin farin kofilin ɗinsa da farin fatarsa ni dai na gani ni dai na shiru to an faɗa a ce shehi na nake kuɗa sai da aka idar da sallah aka abu sai sayyidina umar wannan mutum na kano na sai ce mun shehu haka yake gaya mu sai na ce umar ya aka yace kaga abin da na gani yace ne ka gani kaga shehu tijani yau hasken da ya shigo da shi nace Allah ya nuna ma yace nace to mun gode Allah ni ma ina so in faɗa na ji tsoro wallahi ina so in faɗa na ji tsoro naga haka naga al'adarsa duk in za mu yi sallah asuba idan aka fito aka yi sahu ya gama ganin ko aka jera sahu to sai ce a kashe fitila a kashe fitila sai a kashe fitila to sai a yi sallah a yi tauri dai haka har rana ta fito kuma ga abun al'adarsa kenan zaman otal ɗin rijiyan ko kaza billahi azim akwai ranar da an idar da sallah asuba ya juyo irin zaman eh, subhanallahi walhamdulillah dinnan ya juyo duhu ne wajen amma wallahi ga shi muna ganin sakar ga kuma shi a jikin bango muna ganin sakar ka ce bangon ya zama madubi to madubi kuma ai sai da haske nan ma ne shiru na ce ko Allah ne ya nuna min ni kaɗai sai da yana sai da rana ta fito dama sai rana ta fito an yi nafila sannan za a shiga wanda zuwa a sauke qur'ani ma sannan za a shiga sai da rana ta fito aka yi nafilfilu aka gama karatu sannan ya shiga wanda muke gani shi ya fi shirme a cikin mu ma ya dame mu Hmm, kaza kaza sai ce kai jama'a yau kun ga abin da na gani sai kowa ya ce faɗi tukun sai ya ce, kun ga shehu ya rabu biyu kowa ya ce alhamdulillah ashe ka gani gaskiya ne ka gani haka to- to- haka suke ko me ya ga wani to za a ga to hadara kenan ko ko me ke in dai da gaskiya yake sai haga ya canza wani ma yana faɗa yana kuka shi da kansa kaga a ce mahaukacin banza abin ya motsa sarrafa ta motsa yana faɗa ma yana kuka wasa be wannan lamurmuna zafi shi annabin sallallahu alaihi wasallam zai faɗi wahayi sai ya narke a hadaran Allah sai an lullaba ma bargo shi duk wannan qur'anin da yake rubuta duk ran da wata aya ta sako ko ɗaya ce ko biyu ce sai an lullaba ma bargo an lullaba ma bargo kallon fuskar sama ba za a iya ba saboda ba shi ne nan ba hadara ce eh, abu sallallahu alaihi wasallam sun ce in yana kan raƙumi wa'ayin ya zo duk ƙarfin kasuwa ɗin na amma bel ɗinta sai ya shafi ƙasa sai cikinta ya shafi ƙasa sakil kaulan sakila abu ne mai wuya ba yanzu haka komai kurucen mutum ya soma zama tsoho ya soma nishi yanzu haka ya soma zama ni yanzu duka baki ɗaya da haka yayyan mu ba sai daga ai wannan makannan mu ne a shi duk wani kirar da mun tsufa ko haka analo shehu yana cewa analo makaman samu kami min sha ba sakiru yaro in yace zai tsawana sai ya zama mai furfura a ce kaga duk ka tsufa kai baka sani ba an kare Hmm? to alhamdulillah to ta- to kuma mu zo haka kuma in ya kare a hatsar raka timiya ya ji kuma nan ana ta dandane su da suki sun masa buri katin ya motsa na to bare kuma in aka sha kanshin faila in aka rike sannan aka abu ai ba ne mutum Fatiha da salatu fati Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yan uwa